wa rahmatullahi wa barkatu. Ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin rahamarsa da ƙaddarawansa ya ƙaddari rayuwarmu zuwa wannan rana ta Juma'a domin gabatar da sallan Juma'a. Muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ibadunmu, ya sa shi cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. kamar yadda malam ya faɗa a cikin fure ba ne ma dan jaddada ne yi mana ta'aziyya bisa rasuwan shugabanmu na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna a matakin karamar hukumar Bauchi kuma babban limami na ahlus sunna na jihar Bauchi Imam Ibrahim Idris wanda Allah ya karbi rayuwarsa shekaran jiya muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah kuma ya ba da iyalansa da mu da yake shugabantar mu a da ya ba mu haƙurin jure wannan rashi kamar yadda malam ya faɗa lalle a cikin rayuwar malam akwai abubuwa na darasi da ake da za a lura da su wanda in ka zauna da shi za ka samu ababen koyi masu tarin yawa muna fata wa'innan shaida da aka yi masa ya bi shi har lahira mu kuma Allah ya sa mu yi koyi da shi hudubar mu yau tana magana akan e, tunawa ko godiya da ni'imomi da Allah ta'ala ya yi wa mutum domin ya yi aiki da su bisa yadda Allah ta'ala ya shar'anta domin da yawa za ka ga mutum Allah ya masa ni'ima amma ya yi watsi da ni'iman wani kuma bai samu wannan ni'imar ba kai da ka samu wannan ni'iman abin bukata shine ka gode wa Allah akan ni'imar sai Allah ya kara maka Allah ya ce wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum idan kuka gode sai in kara muku to Allah ta'ala idan ya maka ni'ima na lafiya ne na wadata ne na menene duka kai kokari ka bi Allah da wannan ni'iman shine gode masa in Allah ya maka wadata kai ka dauki matakin sabawa Allah da wannan wadatan da Allah ya maka in Allah ya maka ƙarfi kar ka ɗauki matakin saɓawa Allah da wannan ƙarfi da ya maka a'a ka gode masa ka aikata abin da yake so shi ake bukata wannan shine abin da hudubar mu take magana akai Allah ya taimake mu innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار إخوة الإيمان إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا نهسيها وهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا وقد أوجب علينا الشكر هذه النعم وذلك بألا نستعملها فيما لم يأذن الله به أي ألا نستعملها فيما حرمه الله علينا فما لك أخي المسلم ni'matun min Allah tabaraka wa ta'ala fala tunfiqhu fi ghairi ma azina Allah fihi wa badanuka ni'matun fala tasta'milhu fi ma'siyati Allah wa yaduka ni'matun fala tasta'milha fi ma la yurdi Allah ورجلك نعمة فلا تمش بها إلى ما يسقط الله عليك وعينك نعمة فلا تنظر بها إلى ما نهى الله عن النذر إليه وأذنك نعمة فلا تستمع إلى ما حرم الله الاستماع إليه ولسانك نعمة فلا تستمع فلا تستعمله فيما حرم الله النطق به فاتق الله أخي المسلم ولا تعس الله بما أنعم به عليك وملكك إياه فإنك إن عصيته فطاعته وظلمت نفسك والله لا يحب الظالمين الذين الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ربهم وقال الله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي ليسألنكم الله يوم القيامة على كل نعمة أنعمها بها عليكم كالأمن والصحة والسمع والبصر والآفية وما يطعمه الإنسان وما يشربه هل قمتم بشكرها وأديتم حق الله فيها ولم تست ولم تستعينوا بها على معصيته أم أقررتم بها ولم تقوموا بشكرها فيعاقبكم على ذلك روى الترمذي في سننه من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي سورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه وخلق له عقلا وكلفه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى آله وصحبه طيب الصحبة أما بعد يا أخوي أنواع مسلمي lallai ni'iman Allah ta'ala tana da matuƙar yawa a kanmu ba za mu iya ƙididdige ni'imar da Allah ya yi mana ba kuma Allah ta'ala shi ne mamallakinmu, shi ne wanda ya halicce mu, shi ne wanda ya tafiyar mana da dukkan ni'imomi a kanmu, hakika ya wajaba a gare mu mu gode masa akan waɗannan ni'imomin. Godiya akan ni'imomin da Allah ya yi mana, shi ne ya zamanto ba za mu aikata wani abu ba face abin da Allah ya yi izini da shi. ai ya zamanto ba za mu aikata da wannan ni'iman ba abinda Allah ya haramta a kanmu. Ya kai ɗan uwana cikin musulunci, ka sani dukiyanka ni'ima ne daga wajen Allahu tabaraka wa ta'ala. Dukiyanka ni'ima ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki. Kada ka ciyar da dukiyanka cikin abin da Allah bai yi izini a cikinsa ba. duk abin da Allah ya haramta a kashe dukiya a kai, to kar ka ɗauki dukiyanka ka kashe, domin ni'ima ne da Allah ya yi maka kuma zai tambaye ka a kai. Ka sani, gangan jiki da Allah ya yi maka, ni'ima ne kada ka yi amfani da wannan gangan jiki naka wajen saba wa Allah idan ka yi amfani da gangan jikinka wajen saba wa Allah Allah zai tambaye ka ranar tashin alkiyama ka sani hannunka da kake kamawa kake damƙa kake ɗauka ni'ima ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki kada ka yi amfani da wannan hannu naka cikin abin da Allah bai yarda ka yi amfani da shi ba ka yi amfani da hannun da Allah ya yi maka wajen ciyarwa fi sabilillahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alyadul uliya khairun min yadi sufla min yadi sufla hannu madaukakiya ma'ana hannu mai bayarwa ita tafi alkhairi akan hannu da take ƙasa kullum ita take karɓa ka yi amfani da hannunka wajen bayarwa fi sabilillahi ka yi amfani da hannunka wajen kawar da ƙazanta a hanya ka yi amfani da hannunka wajen hana barna ka yi amfani da hannunka wajen saɓon Allah hana saɓon Allah kada ka yi amfani da hannunka wajen sace-sacen dukiyar mutane da lalata wa mutane dukiya da ɗaukan kayan wannan da ɗaukan kayan wannan ka sani ni'ima ne kada ka aikata abinda Allah bai yarda ba kafanka ni'ima ne wadda Allah ta'ala ya yi maka kada ka taka ka je gurin da Allah yake fushi da zuwa wannan wajen Allah ya baka lafiya kana da kafa wani baya ma da kafan to wannan kafa naka ka taka da shi ka je wajen aikata aikin alheri kada ya zama kayi amfani da kafa da Allah ya yi maka zuwa wajen sabon Allah ka sani Allah ta'ala zai tambaye ka ranar tashin alkiyama ya maka ni'imar kafa maimakon ka bi Allah da wannan ni'ima sai ka saba masa ka sani idanunka da Allah ya yi maka ni'ima ne kada ka yarda ka kalli abin da Allah ta'ala ya hana a kalle shi Allah ta'ala ya yi maka idanu wani kuma baya ma da idanun baya gani kai kana gani to ka yi amfani da wannan idanu naka wajen dubawa ko kallon abin da Allah ta'ala ya yarda a kalla. Kada ka yi amfani da idanunka wajen duba abin da Allah ya haramta a duba. Ka sani kunnanka, ni'ima ne daga wajen Allah ta'ala. Kada ka saurara da wannan kunnen zuwa ga abin da Allah ya haramta a saurara masa. Kada ka ji da kunnenka abin da Allah ya haramta saurarensa. Wani za ka samu. yana amfani da kunnensa wajen sauraron kiɗa da rere amma baya amfani da kunnensa wajen sauraron alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da waya ka samu a hannunsa kiɗa ne ko da ya sayi MP ne kiɗa ne to kaga wannan ya yi amfani da kunnensa wajen jin abin da Allah ta'ala ya haramta masa to ka yi ƙoƙari ka yi amfani da kunnenka wajen sauraron abin da Allah ya halatta kuma ya yadda a saurara. ka sani ya kai ɗan uwa halce da kake magana da shi ni'ima ne daga wajen Allah ta'ala kada ka yi amfani da halshenka wajen aikata abin da Allah ta'ala ya haramta a furta su kar ka yi amfani da halshenka wajen ƙarya kar ka yi amfani da halshenka wajen zagin mutane da cin mutuncin mutane kar ka yi amfani da halshenka wajen ƙarere kar ka yi amfani da harshenka wajen annamimanci da haɗa gulma da tada husuma ka yi amfani da harshenka wajen nasiha wa mutane ka yi amfani da harshenka wajen kauraron alkur'ani ka yi amfani da harshenka wajen zikirin Allah ka yi amfani da harshenka wajen salati ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wasu kalmomi guda biyu da suna da sauƙi akan halce wajen faɗa. suna da nauyi a mizani wajen awun aiki ranar kiyama kuma ababen so ne a wajen ubangiji mai rahama kai ka dinga yin amfani da halcenka wajen furta su manzon Allah ya ce shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazimi da ka zauna kana ta gulma ko wannan ya wuce ka zage shi ko wannan ya wuce ka zage shi wacce ta wuce ka zage ta to kai amfani da halcenka wajen furta abinda Allah ta'ala ya yarda a furta shi ji tsoron Allah ya kai dan uwa musulmai ka ji tsoron Allah ya kai dan uwa musulmi kada ka saba wa Allah cikin ni'imomin nan da yayi maka kuma ya mallaka maka su ka sani idan ka saba wa Allah akan waɗannan ni'imomi ba hakika ka saba fa ma wanda ya wajaba kai masa da'a ne ka gode masa kuma ka zalunci kanka kuma ka sani lalle Allah baya son waɗanda suka kasance masu zaluntan kawunan su su ne waɗanda suka zalunci kansu wajen yi sabo wa Allah da ya halice su Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa sannan za a tambaye ku ranar tashin alkiyama akan ni'imomin nan da aka yi muku duk wata ni'ima da ka samu a duniya ranar tashin alkiyama sai Allah ya yi maka tambaya a kanta ‘yan uwa wannan handset da muke kira mu yi magana da ‘yan uwanmu da suke wani jihohi ko wata wasu ƙasashe ni'ima ne daga wajen Allah akwai ‘yan uwanmu wanda muka rayu da su ba su taɓa sanin handset ba kuma sun mutu kuma mu ɗin nan masu ƙananun shekaru ma mun rayu da su babu handset a Najeriya su fa ranar tashin alkiyama ba sa da tambaya akan al'amarin handset domin wannan ni'iman ba su ɗanɗane ta ba kai kuwa ka samu wannan ni'iman kana kan gadonka kana kiran wanda yake amerika kana kan gadonka kana kiran wanda yake malaysia kana kan gadonka kana kiran wanda yake ƙasashe masu nisa ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne to la tus'alunna yawma idhin anin na'im Allah ta'ala ya ce da mu tambaye ku game da ni'ima da Allah ya yi muku a ranar tashi alkiyama ka shirya kowace ni'ima in ka ce za ka ƙididdige Allah ya ce wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha idan kun so ku iya ƙididdige ni'iman Allah ka ce akwai kaza akwai kaza Allah ce ba za ka iya ƙididdigewa ba to ka sani dukkan sunan da ba za ka iya ƙididdige ba ranar kiyama sai Allah maka tambaya ɗaya bayan ɗaya kan ni'iman da ya maka saboda haka sai ka shirya tun daga yanzu ka gyara domin ka samu irin amsan da za ka bayar ranar tashin alkiyama ai Allah zai tambaye ku a ranar tashin alkiyama akan ni'imomi da ya yi muku na aminci yanzu mu a nan jihar Bauchi muna cikin aminci kwanan nan nake gani a wasu jihohi a ƙasar nan gona ne mutum ya yi yana yankan shinkafa amma sojoji ne suke gefensa inda ba don haka ba sai dai a far musu a gonan mu a nan jihar alhamdulillah muna godiya wa Allah akan wannan ni'ima kowa yana iya zuwa gonansa ya yanke ta ya buge ta ya ɗebo ta ya kawo ta gida bai haɗu da kowa a hanya da ya kashe shi ko ya ji masa rauni ba to wannan ni'iman zaman lafiya Allah sai ya tambaye mu ranar tashi alkiyama sannan Allah ta'ala zai tambaye mu akan ni'iman ji a yi magana ka ji wani yanzu ana magana sai dai kawai yana kallon bakin mutum sai dai a rubuta ya gani ko a yi nuni da hannu haka mun kurame masu ilimi ne to wannan ni'iman Allah dai tambaye ka ni'iman gani da an ka waiga ka kalli abu ka gane shi ni'ima ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma za a tambaye ka akan wannan ni'iman gani da idanunka da kake yi sai ka san me za ka kalla ni'iman lafiya Allah zai tambaya akan ni'iman lafiya Allah zai tambaya akan ni'ima na abinci da ɗan adam yake ci ko yake sha wa'inna abincin da muka tattara muka ci da muka sha Allah ta'ala zai tambaye mu a kansa Allah zai tambaye mu shin mun tsayu da gode masa mun ba da haƙƙin Allah cikin abin da ya bamu nan muka taimaki addini da shi ko kuwa mun saba wa Allah ne ko kuwa an ruɗe ne ba a tsayu da gode wa Allah ba ranar kiyama kuma Allah sai ya yi uquba waɗanda suka kasance masu butulci wa ni'iman Allah Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi cikin sunan nasa hadisi daga Abi Barzat al-Aslami Allah ya ƙara masa yarda yace lallai annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace kafafuwan bawa guda biyu ranar tashin alkiyama ba za su motsa ba a filin kiyama har sai an tambaye shi akan shekarunsa ya ya karar tambayoyi guda hudu masu muhimmanci matuƙa za a tambayi mutum ranar tashin alkiyama a kansu ni'iman shekaru da Allah ya yi maka kayi hamsin kayi sittin kayi saba'in kayi tamanin duka shekarun nan sai Allah ya tambaye ka a kansu shekarun da ka yi Allah sai ya tambaye ka akan shekarun bin Allah ka yi a kansu ko ya haɓa wa Allah ka yi taimakawa addini ka yi ko rusa addinin ka yi sannan na biyu za a tambayi mutum game da ilimin da ya samu me ya aikata da shi shin da ka samu ilimi ka yi aiki da ilimin ne ko ka koma bayan ilimin kalaɓe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wailun liman alima sun la amalu. wailun kalmar azaba ta tabbata ga wanda ya yi sani amma baya aiki da sani to za a tambaye ka akan sanin da kake da shi kar ka hangi sanin nan ka ce malam wane shak wane alaramma wane alhaji wa a dokta wane a'a ilimin da ka ji ko da na huduban nan a yau ne sai an tambaye ka akan wannan ilimin ka yi aiki da shi ko baka yi aiki da shi ba kafin sa ka ji bayan sa ma za ka ji to duk ilimin duk abin da ka ji shi na ilimi to sai an tambaye ka wannan ilimi ne yanzu a wajen ka sai an tambaye ka shi ranar tashi alkiyama shin ilimi da ka samu na abu kaza me ka aikata da shi sannan za a tambaye ka game da dukiyanka yaya aka yi ka samu kuma yaya aka yi ka ɓata a kan dukiya tambaya kala biyu ake yi da a da b a da ba min ainakta saba wa fima anfaka yaya aka yi ka samu yaya aka yi ka ɓatar yanzu duk dukiyan da ka mallakan nan ranar tashi alkiyama sai an tambaye ka yaya aka yi ka same shi halal ne ko haram ko yaki halal ko yaki haram ko kuma haram zalla sai Allah ya tambaye ka wannan sai ka shirya in da a tara cakuɗe ne to ka tsaftace ta domin ta zama halal zalla hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan jikin da ya ginu da dukiya na haram wuta ya fi dacewa da ita to za a tambaye ka game da dukiyanka yanda aka yi ka samu kuɗin da yanda aka yi ka kashe kuɗin naka ne fa kuɗin to yanzu kashe shin ma akwai doka na musulunci ya ake ake kashe kuɗin in ka kashe shi ba ta hanyar Allah ba sai an tuhume ka ranar tashin alkiyama ai ni'ima ne Allah ya baka me yasa kai watsi da ni'iman baka gode masa da ita ba sannan za a tambayi mutum game da jikinsa yaya aka yi jikin har ya kare daga ka da ƙarfi har ya zama to tashi da ƙyar tashin ma ya zama babu wannan lafiyan jikin ƙarfin nan kaga samartaka ke ya kai matashi za a tambaye ka wannan kuruciyan ƙarfin ya aka yi lokacin ya ƙare an ƙare a iskan cewa a gari da satan kayan mutane da ashariya da zuke-zuke da afe-afe da gutsure-gutsure da sheke-sheke ko an ƙare a kan me yi wa Allah ɗa'a ya tabbata a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin mutane ranar tashi alkiyama akwai nau'in mutane bakwai da za su shiga inuwan al'arshin ubangiji a ranar da ake zabga tsananin zafin rana rana ma an kawo ta dab da kawunan mutane daga ciki ya ce matashin da ya rayu cikin ɗa'a wa Allah. To kai ka yi haka? Ko ka rayu cikin saba wa Allah da sata da shaye-shaye? To za a tambaye ka daidai wannan gaban samar saka. Ya aka yi ƙare. Wannan ƙarfinka ya aka yi ƙarfinka har ya ƙare mai kai da shi. Ƙarfin ba naka ba ne na Allah ne. In ya ga dama yau yau dai cire ƙarfin. Yau ina kana ganin ka dan 35 dan 40 dan 40 da kaza yau yau sai a cire karfin babu ita ya za ka yi to wannan karfin za a tambaye ka ranar tashi alkiyama game da ita yadda ta yi ta kare Allah ya ba mu ikon aiki da wannan huduba da muka ci lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ta'ala yana cewa ya ku wanda kuka yi imani ku yi salati a gare shi da aminci mai yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قوموا إلى صلاتكم ارحموا